بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإسلام العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a karatunmu muna cikin babul islahi bainan nas babu da yake bayanin sulhun da tsakanin mutane waɗanda suka samu saɓani a cikin al'ummar musulmai za mu tashi hadisi na hudu a wannan babi wa an abil abbas sahal ibn sa'd sa'idi radiyallahu anhu an rawaito daga abul abbas baban abbas shine sahal ibn sa'ad sahal dan sa'ad as-sa'idi sunan kabila ta ne bani sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama balagahu haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya same shi anna bani amr ibn auf cewa ya'yan amr dan auf suna wata kabila ne da angosu guda a garin Madina labari ya same shi ya'yan wannan kabila kana bainahum sharrun akwai wani sharri da ya kasance tsakanin su bi ma'ana sabani da rashin jituwa shine sharri anan akwai wani sharri da labari ya samu manzon Allah da ya kasance bainahum tsakanin banu amr ibn auf fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum manzon Allah sallama ya fita da kansa yaje yake sulhunta tsakanin su ya fita zuwa sulhun nan fi unasi ma'ahu cikin wasu mutane da suke tare da shi ya kira wasu kamar 'yan rakiya da za su take masa baya zuwa wajen wannan sulhu to fa hujisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da manzala ya je gun sulhun nan sai aka tsare shi bi ma'ana kamar ana ka ce sun rike mana shi ya ya kuka rike shi ne har yanzu ba ku sake shi ba shine ma'anar hujisa anan ba tsarewa ta fursuna ko tsarewa ta walakanci ba bi ma'ana zance ne ya yi tsawo kasan sulhu to halatti salatu har lokacin sallah yayi bai dawo ba wata ruwaya ta imam bukhari yace wa hiya salatul asr kama sarraha bihi bukhari fi riwayati kama da imam bukhari ya bayyana a cikin wata ruwaya ta nan kawai an ce wa halatti salatu lokacin sallah yayi فجاء بلال سيف إذا بلال يدعو إلى أبي بكر هو وجدنا أبو بكر رضي الله عنه وتباين لوكتين كلا صلى ياي سيدنا بلال يا كلا صلى lokacin shiga sallah yayi manzo Allah bai dawo ba an jinkirta an jinkirta manzo Allah dai bai dawo ba to shine sai Bilal ya taso ya zo wajen sayyidina Abubakar radiyallahu anhu fa qala ya Abubakar ya kai sayyidina Abubakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad hubisa hakika fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsare shi an rike shi wa halatu salatu kuma sallah ta yanzu ta ka gane ai hala din daga hinu ne wa mata'an ilahi bi ma'ana wa qad ja'a hinu salat lokacin sallah ya zo shine aka ce wa halatu salatu sallah ta yanzu ta sai ya ce masa fa hallaka an ta umman nasa shin za ka iya limantar mutane ya zo yana masa kai limanci saboda ya san matsayinsa na abubakar a wajen manzo Allah kuma yawancin manyan sahabbai duk suna nan amma bai je wajen kowa ba ya zo wajen sai na abubakar fa hallaka an ta umman nasa shin za ka limanci mutane kala abu sai na abokan ya masa na'am in shi ita kwarai ko zan iya yin limanci amma an ka gada an kasu wannan ya nuna shi mai kiran sallah da ikama shi yake da iko ya nada na'ibi ai kowa yana gula amma ba wanda ya magana sai bilal inda shi ne magana zai ce ya bilal ka kira sallah ya bilal ka yi ikama tunda maza Allah baya nan yanzu ka da nama tana hannu da ya zo ya same shi ya ce masa za ka iya yin limanci ya ce masa na'am in shi ita in ka so haƙƙinka ne in ka ba da dama to zan iya yin wannan limanci fa aqama bilalun kawai bilal yayi iqama tunda shine yake da wuka da rama wa taqaddama abubakar sai sai abubakar ya wuce gaba fa kabbara yayi kabbarar harama wa kabbaran nasu saulan mutane ma mu duk kai kabbar harama ana cikin tsayuwan farko kafin ayi ruku wa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yamshi fi sufufi yana tafiya a cikin sahu sahu imana yana keta sahu yana gubbudawa hatta aqama fi safi har sai da ya tsaya a sahun gaba ba kazan nasu mutane da suka ga manzo Allah ya zo shi da Abubakar ya bada baya yana limanci sai mutane suka haɗu fitar su cikin yin tafi suka suka dinga tafi rafu rafu rafu rafu wa kana abubakar radiyallahu anhu shi kuma da abubakar radiyallahu anhu ya kasance la yaltafitu fi salati baya waiwayawa a cikin sallar ka gane ai ba ma a juya alƙibla ba ba ba wa mun tadbara alƙibla ta ba al-iltifatu yukalli dama ko hagu shine iltifati in yana sallah yanda ya fuskanta din nan haka yake har ya gama ba tare da ya kalli dama ko hagu ba kuma saboda yana da cikakken kushuri tafin nasu ma da ji ba sai da yayi yawa saboda kawai sallar sa yake zuciyarsa tana tare da ubangiji kuma dama baya waiwayawa a cikin sallar falan ma aka sanar nasu yayin da mutane suka yawaita yin tafin nan abin yayi yawa har hankalinsa ya fara zuwa cewa ba akwai wani abu da yake faru to iltafata sai ya waiwaya haka gefen dama ba idan rasulullahi kawai sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahu to fa ashara ilayhi rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai masa nuni da hannu tunda sallah ake shi manzo Allah fari yayi kuduraniya yayi kabbara haraba shi ma yana bin sallah dan saboda haka bai yi magana ba sai ya ishara da hannu cewa kawai ya ci gaba da sallar ya ga alama sai na so ya janye sai sai masa ishara kawai a ci gaba da sallah shi ma ya ji warfa abubakar radiyallahu anhu yadahu dan abubakar sai ya daga hannunsa fa hamidallah ya gode wa Allah yace ba zai iya jagoranta manzo Allah a sallah shine wani daga hannun kamar manzo Allah ya ba da umarni shi kuma ya dawo da umarnin ba zai iya ci gaba da sallar nan wa raja'a alqahqara sai ya dawo da baya da baya ba juyawa ya kaucewa alƙibla ba daga inda yake tsaye yake limancin sai ya dawo da baya shi da kahakara tafiya da baya da baya wara'ahu ta bayan hatta qama fi safi har ya tsaya a cikin sahun gaban to da manzo Allah ya ga Abubakar ya ki tsayawa ya fito fa taqaddama rasulullahi sai manzo Allah sai ya wuce gaba inda Abubakar din ya baro fa sallallahu nasi yayi wa mutane wannan sallah falan ma faraga yayin da manzala ya idan da sallar nan a kabala alan nasu sai ya fuskanci mutane faƙala ta yi ayyuhan nasu yanzu kafin ya magana da abubakar zai magana da masu tafi tukuna don ba haka ya kamata su ba a tafi a sallar ayyuhan nasu ya ku mutane malakum wai me ya same ku ne ina na ba kun shawar ta salati yayin da wani abu ya same ku a cikin sallah na ba kuɗi nan bi ma na asaba ku yayin da wani abu ya same ku a cikin sallah na wani al'amari da ya bujuro muku a kansun fit tasfiƙi kawai sai kuka kama yin tafi inna ma tasfiƙo lin nisa ku sani yin tafi ba na mata ne a cikin sallah su ne mure su tsire ci in liman yayi rafkanuwa ba za su subhanallahi duk mata da ta ce subhanallahi al-imamu ta sallah ta ta ɓaci saboda mure ta tsire ci ne a sallah ita mace tafi ya kamata ta yi in limamin ta ya yi rafkanuwa ba magana za ta yi ba ba tasbihi za ta yi ba ina fata an gane kuma ko da akwai maza a cikin mamudin na sahun gaba ko sahu na biyu na uku ba wanda ya gano rafkanuwar sai ita da take bayan sahu take bin sallah ta gane liman ya yi rafkanuwa to ya halatta ta yi tafi da ƙarfi shi limamin in ya biyo tafi in yana da ilimin na fiƙihu to ya san cewa ya yi rafkanuwa tunda ya biyo tafi amma bai kamata maza su yi tafi a sallah ba su tasbih ya kamata su shi ne sai maza lafiya inna matasbihu lin nisa shi tafi din na mata ne sannan sai ke man la bahu shay'un fi salati duk wanda wani abu ya same shi na rafkanuwa a cikin sallarsa to bal ya kul ya ce wa limamu subhanallah in namiji ne kenan shi a tasbihu din nisa'i in mutum namiji ne ya ga liman yayi wata rafkanuwa to ya ce subhanallah fa innahu la yasma'u ahadun ba mutumin da zai ji mamu ya ce subhanallah ina ya kulu subhanallah lokacin da mamu yake fada subhanallah illa tafata sai ya wayo ya duba me ya faru kamar da abin da ya faru da Abubakar in ma bai waiwayo da fuskarsa ba to tunaninsa da hankalinsa zai wayo ya san cewa akwai fa abin da ya faru liman yana sallah sai ji wani abu ya ce subhanallah to dole ya nutsu ya duba cewa yayi rafkanwa sannan sai maza Allah ya waiwai wajen sai na abubakar bayan ya gama da mutane ya ce ya abubakar ya kai abubakar ma mana aka an tusalliya lin nasi hina ashartu ilai me ya hana ka ka ci gaba da yawa mutane sallah lokacin da nayi ishara zuwa gare ka da ka waiwayo din na nuna maka ka ci gaba da sallah ma mana aka me ya hana ka an tusalliya lin nasi ka ci gaba da yin sallar nan ga mutane hina ashartu laka lokacin da nayi nuni gare ka فقال أبو بكر idan abu bakar ya ce ma kana yan baji libin abi kuhaf baya dacewa ga dan abu kuhaf sai ya tawazu bai kira kansa ma da abi bakar abu bakar ai wani ne zai gaya maka saboda alkunya ce baban wani ya girmama ka ya daraja ka shi manzo Allah cewa eh ya ababakar bai ce ya bin abi kuhafa ba amma shi sai ya tawazu bai ce bai dace da abubakar ba sai ce a bai dace da ɗan abu kuhafa ba sunan babansa ne abu kuhafa ake ba babansa inkiya to sai ce baya dacewa da ɗan abu kuhafata an yi salliya bai ne ya dai rasulillahi ya ci gaba da yin limanci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa manzon Allah baya nan ne da rura sai kai ne amma ga annabi kuma na ci gaba da yin sallah ai shi da ma ake bi manzon Allah bai kamata a ce ya wani ba li annahu masbu'un la tabi shi abin bi ne ba shi ne yake bin wani ba muttafaqun alai to anan za ka ga kamar sai Abubakar ya saba wa umarnin manzon Allah manzon Allah ya har ma gashi annabi yana tuhuma me ya hana ka ci gaba da yin sallah lokacin da maka ishara to anan malamai suka ce idan umarni ya saba wa ladabi to ana ajiye umarnin a ɗauki ladabi a gane ai ga umarni ga kuma su'ul adabi in ka bi umarnin nan to ka yi mummunan ladabi to ajiye umarnin nan ka ɗauki ɓangaren ladabi wannan ya faru a sahabbai da dama sai sayyidina aliyu shi ma haka ya faru da shi lokacin da aka zo sulhul hudaybiya ana rubuta yarjejeniya ta sulhu tsakanin sahabbai da mushirkan maka da aka rubuta wakilin mushirkai shine suhaib ibn amr a lokacin bai musulunta ba dan shi sai a fito makka ya musulunta to ana rubuta sulhu hudaybiya manzo Allah yana faɗin abin da za a rubuta shi sai za a yana rubuta farko manzo Allah yace bismillahir rahmanir rahim Aliyu sai ya rubuta sai yace haza ma salahu rasulullahi ƙuraishar wannan takarda ce da manzan Allah ya yi sulhu da ƙuraishawa sai su haidu ya ce farko tukunna mu ba mai da bismillahi rahmanir rahim a rubuta mana abin da muka sani shine bismikallahumma eh su ba sai daga wannan ba bismillahi rahmanir rahim wannan a bakin magana suka fara ji an kawo musu bid'a sabon abu ba saba da shi ba saboda haka a rubuta mana kuma ta ma babu laifi bismika allahumma na fara da sunanka ya Allah ai ba sunan gunki bane suka ce to su a soke bismillahir rahmanir rahim amma da gulgunta da bismika allahumma manzo Allah ya ce sai na goge musu abin da ba sa so ka rubuta musu abin da suke so shi kenan sai na ali ya soke bismillahir rahmanir rahim sannan sai rubuta bismika allahumma to sannan sai shi suhail ibn abu ya ce to ba mai da muhammadu rasulullahi ba a rubuta mana muhammadu dan abdullahi ala ma sala muhammadu bin abdullahi quraisha da mun yadda rasulullahi ne ma yi fada da kai mu ba mai da rasulullahi ba sai manzo Allah ya ce sai na ali ka goge abin da ba sa so ka rubuta musu abin da suke so sai da na lafi ya rasulullahi wallahi kaga hannun nawa wallahi hannuna ba zai goge rasulullahi yace sai dai a mutu ga fa umarni na maza Allah ya ce ka goge abin da ba sa so ka rubuta musu abin da suke so ka goge Muhammadu rasulullahi ka rubuta Muhammad ibn Abdullahi sai na lafi wallahi hannunsa ba zai goge rasulullahi yace sai dai a mutu sai dai in ba yi da rai amma da hannunsa shi ba zai goge rasulullahi maza Allah yayyai da shi shi wallahi ba zai goge sai maza Allah ce nuna mun gurin maza Allah ya karba alƙalami da hannunsa mai albarka ya soke gurbin rasulullahi sannan ya bashi alƙalami ya ce to ka rubuta musu a ibn abdullahi shi dai shi dai shi dai bai goge rasulullahi amma ya rubuta ibn abdullahi wannan ne ake cewa in an ga annabi ya yi wani abu da ya kama da rubutu wannan ya dau alƙalami da sunan wani abu a nan aka taɓa gani shi ma kuma ba rubutu ba ne rubutun ne ya kurne yawwa ba wai wani abu ya rubuta ba tunda Allah ya ce wala ta khuddu hu biyaminika kar ka rubuta shi da hannunka tun daga nan maza Allah baya rubutu dama bai taɓa yi ba ballantana a ce ai shi yake rubuta yake zuwa yake karantawa to sai aka ci gaba da rubuta sulu to kaga wannan umarni ne da ya saba wa ladi a goge rasulullahi ai bai dace amma shi maza da saboda an ce sulhu dama kamar da muka faɗa jiya ka gane ai za ka kare da wani sulhu da wani haƙƙinka domin a sulhunta ko da haƙƙi naka ne aka ce ana sulhu to dole za ka sassauto shi ma abokin sulhu ya sassauto sai a haɗa a tsakiya ba shi da sulhu ba amma in kowa ya ja ya tsaya a matsayinsa kaga ai ba za ta wasu huntawa to saboda haka maza Allah shi sassauta shi ko sai na halitta ba zai ba to haka nan sai da na Umar lokacin da maza Allah yake jinyar ajali ba ya ce a kawo takarda da alƙalami a rubuta zai bar wasiya a rubuta ba shi sai na Umar ya ce ba za a kawo ba ciwo ne yau maza Allah yau ya ce Qur'anin da aka saukar ya ishe mu shine anan wasu suke suka sai da na Umar wai ai shi ya hana maza Allah yayi wasiya da an bari ya rubuta da zai rubuta Ali ne magajinsa ba Abubakar ba to in ka koki sai da na Umar anan to ya za kai da shi kuma Aliyu da aka to wanne ne ya kuma ni can cewa kai ka rubuta ka kashe ka rubuta yake nan kuma cewa kai a kawo a rubuta ce kar a kawo ba an kawo ana rubutun ya hana ba in laifi ne wannan ya kuma ne to dan me yasa ba za ka soki wancan ba don saboda wancan ya shafa ali shi ake so wannan kuma gaba ake da shi to duka wannan ya faru da su to ka gani fa a ƙarshe a shawara ta farko ba an yi ittifaqi shi ba ne shi kuma ce kun yadda kun zaɓe ne eh kun yadda ni ne khalifa a jihin umar suka ce mun yadda ka to ni na sauka na ba abubakar ai haka aka yi an yi ittifaki sai da ya bari aka yi zaɓe an zaɓe shi ɗari bisa ɗari shi ne khalifa ya ce kun yarda da ni a matsayin khalifa ai kun zaɓe ni za ku mun umarni ai za ku mun biyayya kai suka ce eh mun yarda da to ni na sauka na ba abubakar shi ya fi cancanta ya jagorance mu ai ai haka aka yi kaga ai ba son zuciya in za ka soki wannan to za ka soki wancan in nan ya ce kar a kawo Qur'ani da Allah ya saukar mana ai ya wadace mu shi tawili yayi a ga mazala yayi a cikin tsananin jinya an zo an matsa masa yayi wasiya yayi wasiya yace to aje a kawo abu rubutu zai zai yi wasiya a rubuta shi Umar yace kun matsa wa manzon Allah yana fama da ciwo kuma ku ce sai yayi wani bayani magana da kyar yake yi sai yayi bayani a rubuta ke ga Qur'ani da Allah ya saukar mana ga abubuwan da muka duk da ishe mu ba yanzu sai a rubuta mana wasiya shi ne ce kar a kawo shi ne aka samu bakin suka da zagi wai ya hana a rubuta wasiya to shi wancan da yace ba zai golle rasulullahi ba shi bai yi laifi ba ana duba ladabi ne ka gane yayi da kuma yanayin umarnin da ya zo ai nan shi wata na abubakar an umarce shi ya ci gaba da yin sallah amma sai ga in yi haka yayi su'ul adabi manzon Allah yana nan ni na yi limanci kuma manzo Allah ya zama yana bayana yana bi na sallah ya ga shi ba zai iya wannan ba kuma a ƙarshe manzo Allah bai zarge shi ba ina fata an gane shi da manzo Allah yake cewa آه، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس هنا أشرت إليه me ya hana ka ka ci gaba da yau mutane sallah lokacin da zai nuni gare ka fakala abubakar ya ce ma kana yin baki libin abi kuhafa baya dacewa ga dan abu kuhafa ta an yusalliya bai ne dai rasulullah ya ci gaba da yin sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ya kawo hujjar sa eh bin nasi ne yace ku bin nasi ne ma kana ibn abi quba da an yusalliya bin nas to shi da kawo bin nas an yusalliya bin nas ki gaba da yin sallah da mutane bayan dai rasulullahi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alai ma'ana hujisa kalma nan da aka ce hujisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a farko hadisin lokacin da yake sulu cikin bani amr ibn auf aka ce sun tsare shi to ba tsarewa ta wulakanci ko tsarewa ta fursuna ba a ma'ana hujisa ai amsa ku sun rike shi ne liyudayyikuhu domin su shirya masa liyafa liyafa din ai larabci ne abincin bako in mutum ya zo maka ka shirya masa abu mai daɗi shine shine wannan liyafa an shirya mana liyafa da hausa amma liyafa ne ka sa hausa suna mai da babu ne ko malamu ramalan ko rilwani asali ayu gadu ne rilwani da ramadan sai ce ramalan ko ko rilwani amma asali zadun ne ba sake cewa diyafa amma diyafa ba mun karanta a kafi ba fa abawon yubayyifuhuma fa abaw ay yubayyifuhum mutanen garin sai suka ji su karɓi bakuncin annabi Musa da hannu lokacin da suka shigo wannan birnin shine ma'anar fa abaw ay yubayyifuhum to nan amsa ku wannan hubisa din amsa ku su rike manzon Allah ne a wajen su a anguwarsu da ya zo musu sulhu bayan an gama sulhun sai suka ce to ya rasu lallahi a ɗan saurara za mu ɗan shirya wani ɗan liyafa bai kamata a ce ka zo wajen mu da rana har ka koma baka ci komai ba wannan shine abin da ya ƙara rike manzo Allah har aka fara sallar bai ƙara su ba babu fadli bai atin musulmi ko da afatin musulmi ne a liyafan nan ai suna maka da madina ai har yanzu ban ce akwai da ya kai su ba abinci dai su Allah bai musu rowa sauri babu fadli da afatin musulmina wal fuqara'i wal khamilin wannan babu ne da zai mana bayanin falalar raunanan musulmi falala shine daraja darajar da Allah ya wa raunanan musulmi wanda suke da launi na talauci ko na rashin fada aji ko na rashin galihu shine sai sai adaje su wal fuqara'i da talakawa wal khamilina da wanda aka manta da su a cikin al'umma suna nan kaman babu shi da kama al-khumul za a ce kana zikiru kamila ambatansa ya kwanta da an san shi ana yi da shi yanzu kuma an manta da shi kamar ba a yi shi daga ga ni wani ko yana nan a ce yana nan kai duniya kenan ka duba su wani da su ne masu faɗa a amma yanzu kaman ba a yi su shi ne al-khumul da larabci mutumin da da ko da shi ne mai tarjama yace maka wal kamilina yace wal kamilina zikir waɗanda aka manta ambatan su fiha a cikin duniya wa in lam yakunu fuqara ko ba talaka ba da sun yi mulki ko sun yi sarauta ko sun yi tashe ko da yanzu ba taba cewa suka yi ba amma ba zamanin su bane ba a yi da su ko suna da kudin amma sai a shekara baka ji an faɗi sunan su ba kamar jiya wani ke tambaya wai ne akwai wani mutum da a kasar nan ana gama sauwai jeri gana ni ko yanzu yana nan aka ta yana nan ni ce ni zai za mu shekara nan wa baza to kaga duniya kenan amma a zamanin su baban gida su ne manya a kasar nan in har ma ana cewa farfesa ne ko wani yana tambaya wai ya mutu ne ko yana nan kaga an manta da shi kenan to haka duniya take قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه يا رسول الله واصبر نفسك كحقر كل سد زوجيرك بمعنى كباو زوجيرك حقر زما مع الذين يدعون ربهم تعالى da waɗanda suke bautawa ubangijin su bil gadati da safiya wal ashi da marece safa da yamma kenan yuridu la wajhahu suna nufin zatin Allah su abin da suke nema shine yardar Allah shine yuridun wajhahu wala ta'du aynaka idanuwarka kar ta ketare alhum gabanin su ka dinga hango wasu wanda ba su ba kar ka dinga hangowa masu kudi kosassu mawadata masu kyakkyawan kamanni da kyakkyawan tuba waɗannan ɗin ne da suke gaban ka talakawan muhajirai da fakirai ka zauna tare da su kar ka dinga hango wasu su wannan kira ta mu kenan wala tadu ainaka anhu akwai wata kira ita ma sabi'iyya ta ne wala tadu ainaika anhu in ka ce ainaka wannan alifin alamar ruku'a ne na fa'ili to ainaka shine fa'ilin ta'addu ma'ana zai zama ainaka idanuwanka guda biyu la ta'addu anhum kar ta ketare su idanka kada ya ketare sai dinga hango wasu to ita kirar kuma da aka wala ta'addu ainaika ya zama maf'ulun bihi kenan aka masa fata'a da ya saboda tasiriya sai ya zama wala sadu ainaka karka kekalar da idanuwanka anhum gare su kai din ne karka kekalar da idanka anhum gabaro su amma inda inda rubu'a ne alif idanuwarka karka ketare su in me ya ne karka kekalar da idanuwanka gabaro su haka duk dai malar ta fita wannan Allah yana nuna fallalar waɗannan mutanen duk da ana ganin su da datti da rama da rashin wanka in rana ta yi suka yi gumi sharkaf in ka shigo gurin ka gurin ya ɗime da ƙanshi kada ka sai wani sahabbai sai ka gurin ya ɗime da ƙanshi radiyallahu anhu to kuma dalilin saukar wannan aya kamar yadda malamin tafsiri suka shayin bayani wasu manya-manya daga cikin kafirai ne suka zo suna so su yi magana da manzan Allah sai suka ce amma su ba za su iya zama da waɗannan ƙasƙantattun ba suka ce wa mazala an kana so mu zauna mu saurare ka to ka kori waɗannan su bar gurin nan gaba ɗaya sannan mu mu samu damar da za mu zo mu zauna mu yi magana da kai sai Allah ya saukar da wannan aya kan ka yadda ka yi haƙurin zama da waɗannan mutanen da suke bauta wa Allah safe da yamma suna nufin zatin Allah kar ka ƙetalar da idanuwanka ko kada idanuwanka ka ƙetare annahum gabanin su har ka dinga hango wasu su sai aka hana manzon Allah wa an hadisa ibn wahab radiyallahu anhu qala yace samitu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuje yana cewa ala ukhbirukum bi ahli jannati shin ba na ba ku labari waye dan aljanna ba ba zan ba ku labarin dan aljanna ba kamar an ce bala ya rasulallah sai sai ce kullu da ifin dukkan wani mutum mai rauni wanda yake shi talaka ne ba kowa bane a cikin mutane ba a sauraron sa ba in za a yi shawara ba a neman sa saboda launin sa mutabba'atin abin launanawa shi kansa yana da launi kuma mutane sun launana shi ba sa komai da shi sai maza Allah ce lau yi kusimu alallahi irin wannan mutumin da zai yi rantsuwa ga Allah la'abarrahu da Allah ya kubutar da shi ba zai kafara a gane ai da zai yi wa Allah rantsuwa ya ce wallahi sai abu kaza ya faru to wannan abun tabbas zai faru ba zai kafara ko ya ce abun nan ba zai yiwu ba wallahi ba za a yi ba to Allah zai kubutar da rantsuwarsa abun nan ba zai taɓa yiwuwa ba yana da wannan matsayi ku da kuke ganin sa da'ifun mutaba'aku amma a wajen Allah qawiyyun ne mutaqawwi mai karfi ne kuma abin karfafa sai manzo Allah wato wannan kalma da yake lauyi qusmu ala Allah la abarrahu eh to to muna mu lauyi qusmu shi a kasama ya zama fi fi limadi da zai rantse ga Allah labarrahu da Allah ya kubutar da shi nan kuma lauyi kusimu da zai yi rantsuwa alallahi labarrahu to a duka filin mudari ne dama kalmomin alaitu ne ka gane in ka ce kasama shi da fili ma bi uqsimu ko da yuqsimu da naqsimu da taqsimu duk fili ne mudari yawwa to a kasama ka gane ai da zai rantsi ya kusimu shi ma da zai rantsi duk ɗaya ne duk fili ne misali da zai yi rantsuwa ga Allah la'abarrahu da Allah ya kubutar da shi sai ma da wa min zalika daga irin wannan mutum wanda ya faru shi a zamanin manzo Allah ya masa shaida ما روي عن أنس ابن النضر أقول حديث ده أكرر لك أنس بن النضر في أخته الربيعة تكي أرؤوة قومة تكي ربيعة لما كسرت سن المرأة lokacin da ƙauwana ta rabi'a ta karya haƙorin wata mata ina faɗa da wata mata ta cire mata haƙori wa amara sallallahu alaihi wasallam bil kisasi manzo Allah ya umarni a zo a yi kisasi ita ma a cire mata haƙori tunda ta cire tunda Allah ya ce wasinna bisinni wal duwa kisas ko haƙori ana biyan sa da haƙori wal duwa kisas ne farko ayan ma annan nafsa bin nafsi والعين بالعين واللمف باللمف واللذن باللذن والسن بالسن والجروح الكفاف yau ana biyan ido da ido in ka kwakale wa mutum ido kai ma cire ma ido in ka yake masa hanci wal anfa bil anfi ka gane ai wal udna bil udni kunne da kunne kunne bai ku kunne ba in ka yake masa kunne a yake ba kunne wa sunna bil sunni haƙori ana biyan sa da haƙori in ka cire wa mutum haƙori kai ma irin wannan haƙorin shi za a cire a jikinsa ko da haka manzo Allah ce a zo a yi kisasi ita ma a cire mata hakuri ita Rabi'a din kanwar Anas ibn Zara fa qala Anas yayin da ta yana gurin sai Anas ya ce wallahi la tuksaru sinnur rabi na lalle da Allah ba za a cire hakorin rabi manzo Allah ya ce a yi kisasi ka duba fa haddi ne daga cikin haddin Allah Allah ne ce wa sunnati sin gashi kuma yana rantsuwa shi ba za a cire hakorin yar uwarsa ba to yaya farabi ahlul mar'ati almajlam yan uwan matar da aka yi wa launin sai suka yadda bil arshi da biyan diya suka ce a to bai kamata a yi haka ba mu mun yi hakula da yin kisasu amma a biya mu diya hakuri yan uwanmu da aka ci shikenan aka kirgo kudin diyar hakuri aka biya su ita rabi'a ta tafi da hakorinta talatin ko guda ɗaya ba a cire ba to baka dagun mamakin ba in wani ne yayi wannan wanda bai da wannan matsayi a gun Allah da manzon Allah sai yayi fada kisasi ne fa haddi ne na Allah Allah ne ya ce usulla bil bisinni wal juruha kisas kai ka ce ka rantsa da Allah ba za a cire hakurin yan waka ba kai waye Allah ya faɗa ba cikin alqur'ani kai kai rantsuwa ka ce ba za a yi ba amma matsayin sa ne a wajen Allah manzo Allah bai yi fada ba bai zarge shi ba da ƙada sallallahu sallama sai maza Allah ya ce inna min ibadillahi hakika akwai wasu mutane daga cikin bayin Allah ana samun man a kasama alallahi wanda in yayi rantsuwa da Allah la abarra qasmahu wallahi Allah zai kubutar da rantsuwarsa ba zai kafara ba saboda haka wannan arzikin na ƙarshe ma yana cikin wannan mutane to shi ma da ya san bai da wannan matsayi ai ba zai fara ba a gaban manzo Allah su Umar suna nan su Aliyu a ce a zartar da hadi ka ce ba za a yi ba to matsayin sa ne to akwai su a cikin mutane wanda su ba kowa bane in ka gan su ma kana dan kauce hanya dan kada shafa ma datti ko karka duwali ko karka zauna da su su dame ka da wali akwai su a cikin mutane amma matsayinsa a wajen Allah ba kaɗan ba ne. Da zai yi irin wannan rantsuwar Allah zai kubutar da shi. Rantsuwar ba kowace iri babu istisna'i. Ko a yanzu yanzu ba zafi ake ba? Ya ce wallahi yau ɗari zai dawo. To wallahi ɗarin nan sai ya dawo. Ya ce wallahi yau sai an yi ruwan sama. To ba zai kafara ba yau sai an yi ruwan sama. Sai mun zala ta ala akubir kun da ahalin nari. Yanzu ba na ba ku labari ba da su waye ɗan wuta. Sai ya ba mu labarin ɗan aljanna. musulmi mumini ne rauni abu launanawa wanda yake da matsayi a wajen Allah wanda in ya rantsuwa Allah ba zai kunyata shi ba zai kubutar da shi to yanzu kuma ce bana ba ku labarin dan wuta ba kamar an ce bala ya rasulullah yace kullu utulli dukkan wani mai katan ciki mai kiba mai teba shine wani utulli an mutan kissal walid ibn al-mugira wala tuti kullu halafin mahinin hammadin masha'in binamimin manna'in alkhairin mu'tadin asim utullin ba'da zalika zalim mai katan ciki mai kiba gajere mai katan ciki wuyansa kamar zai haɗe da kan ka gane ai ya ci yayi teba ya ci haram ya koshi ka jawazin wanda yake mai yawan takama mustakbirin mai girman kai in ya haɗa wannan siffofin to siffofin ‘yan wuta ne gaba ɗaya ya ci haram ya ƙoshi shi ne utulli ga shi kuma jawazin mai takama da alfahari mustakabirin kuma mai girman kai eh wancan hamzu da lamzu ne amma zai mai yawan zunde ai masa wani lukulli ko maza tillo maza amma zai masha'in binamini mai yawan tafiya da annabi manci tsakanin mutane manna ilil kairi mai hana alheri shi ba zai yi ba in ya ga wani zai yi zai yi kutun kutun ya hana aikata wannan alheri wannan hadisi muttafaqun alaihi wannan sifofi guda uku mutum kare ya yadda ya hada su guda uku a rayuwar ka gane yayi ka zama kai abincin ka haram ne ka ci kai ce ba ka koshi ga kuma takama da girman kai waɗannan sifa guda uku duk sifofi da na yan wuta in mutum ya je lahira da su to fa sai dai abin da Allah ya yi muttafaqun alaihi yawwa malam imamun nawawi ya ce maka al-utullu da Allah ya ce kullu utullin algalibu ka zuba mai kauri tsato mai kiba aljafi ai anin mawa'izi wanda yake ne santar guraren wa'azi saboda girman kansa shi ya fi kalfin ya je ya zauna a makaranta a ce Allah ya ce annabi ya ce ko ya je wajen tafsiri shi ya fi kalfi ko ya je wajen karatun hadisi shine ma'anar mai fasara ce maka aljafi ai anin mawa'izi wanda yake ne santa wato jafa'i yake nisantar gulalen alheri kar ya je ma a ce masa duk wanda baya makaɗan wuta da shi kuma baya yi kar ya je a ce duk mai aikata duk mai girman kai ga irin azabar da Allah zai masa ba sai ya ji maka nan ya ji to baya zuwa ma ballantana ya ji waɗannan wa'azi da ake masa wal jawabu shi kuma ka gane ai bi fatihi jimi ana wuta da fata jin karami ba juwabu ba ba ciwazi ba jawaz wata shididin wawu da shaddar wawu jawaz wa bizza'i sannan kuma da zabi al-mu'jama wanda ake masa tsugo wa huwa shine al-jamu'u mai tara dukiya al-manu kuma mai rowa mai hana manna'ilil khairin kai al-manu akwai mubalaga kamar manna'i din almani'u ba shine mai yin hani ba mana yamna'u man atal shi ne ismu mazari to mani'u shine ismu mai fa'il daga cikin suna Allah akwai almudi almani'u ko mai bayarwa mai hanawa Allah kenan to almanu'u kamar manna'u ne ismu mubalaga ne mai yawan hanawa ga dukiyar ya tara aljamu'u mai kala dukiya mai tarin dukiya ne amma kuma almanu mai hana wannan dukiya ne baya kyauta baya sadar a wani kauli shine aljawaz wakila wasu malamai suka ce azzakamu qato an kuma utullin kenan qato jimjin jimjim almuqtalu mai yin tamaka su yi yake a cikin tafiyar saboda ya tara kudi yana tafiya yana tako dai yana alfahari wakila kauli na ku aka ce aljawazu alƙasiru gajere albatiru mai ƙaton ciki duk dai an koma azzakamu da gajere ne ƙasiru albatiru kuma ya yi teɓa ciki a gabansa kai kace ƙwalya aka kifa masa kuma baya kyauta baya sadaka duka sufofi ne na aljawazu to kai mutum ya dai ya siffantu da wannan a rayuwarsa وعن أبي العباس أرسل لك أبو العباس صحابي بن سعد السائدي سيدنا سعد بن سعد السائدي رضي الله عنه قال يتي مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wucewa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala li rajulin indahu jalis sai manzon Allah ya sai ya ga wani mutum da yake wajen sa a zaune manzon Allah ya zaune da wani mutum suna magana sai wani mutum ya zo wucewa ta gabansu sai maza Allah ce wannan mutum da suke zaune da shi ma ra'ayuka fi haza me ra'ayinka cikin wannan mutumin da ya zo wucewa me kake gani faqala rajulun sai wannan faqala sai shi wanda yake zaune tare da manzo Allah sai ya ce manzo Allah rajulun min ashrafin nas ce a wannan ai mutum ne daga cikin manya manyan mutane masu daraja ashraf yamina na asharifi madaukaki wannan mutum ne da ya fito daga ganinsa wannan mutum ne da ya fito daga cikin manya-manyan mutane masu daraja. Sai ce haza wallahi hariyun in kaɗa ba an yunka. Abokin zama maza Allah ya ce wannan mutum wallahi na nuna da Allah ya cancanci in ya nemi aure a aura masa. Duk inda ya je neman aure wannan ya cancanci a aura masa ga shi kyakkyawa ga jikin mulmul ga tufa mai tsada alamar akwai hutu da jin daɗi da daraja ta duniya shine ma'ana hariyun bi ma'ana haqiqun ya cancanci in kada ban ya nemi aure ko yar waye an yunkaha a aura masa wa in shafa in ya nemi beli an yi shafa a bashi beli don saboda daraja wani ya nemi ceto a bashi ceto fasakata rasulullahi maza da sallama sai ya yi shiru bai ce wa mutumin komai ba shi wanda ya bada wannan amsa kuma mara rajulun sannan sai wani mutum ya zo wucewa bayan wancan ya wuce ya tafi sai ga wani shi ma ya zo wucewa a ƙara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallama ya gaya wa annabi abokin zaman nasa ma ra'ayuka fi haza to me ra'ayuka a cikin shi kuma wannan mutumin fa qala ya rasulullahi ya maikin Allah haza rajul min fuqara'il muslimin wannan ai mutum ne daga cikin talakawan musulmi haza hariyun wannan kam ya cancanci in ka daba in ya nemi aure Allah yuka kar a aura masa saboda shi ma bai ci ya koshi ba ina zai rike yar mutane zai bar yar mutane da yunwa da ragga shi ma alamarsa yana bukatar taimako ba inda zai ji a wannan halin ya sai a bashi aure a aura masa ya tamsuci in kaɗa ba in ya nemi aure Allah yunka ba za a aura masa wa in shafa in ya nemi ceto ko beli an Allah yi shafa Allah yi shafa ba za a bashi belin nan ba ka ba talaka beli idan wancan ya gudu wa zai biya ka kudin ka wa in kala to nan sai ya kali ma idan ya faɗi zance Allah yi su ma da kauli ba za a saurari maganarsa ba. Ka san talaka ba ya faɗa aji. Me ko shawara ya kace kai wannan wani ɗauki maganarsa. Eh wannan ya tabbaci in ya faɗi magana ma ba za a saurari maganarsa. Da ma ba za a nemi shawararsa ba in ya ga abin da ya dace ya zo ya ce da an yi kaza da ya fi ya ce a ai alhaji wani ya ce kaza ba. Ka ga shi ta ba za a karɓa ba ke. Sai dai a karɓi maganar alhaji wani. to fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wannan abokin zaman nasa haza wannan mutum na biyun nan kairun shi na mafi alheri a wajen Allah min min il ardi fiye da cikin ƙasa misal haza misalin wanda na farko da ya wuce a ce wannan shi kadai ne a wajen Allah duniyan nan a cika ta da irin waɗancan a ba wa Allah zabi to wannan guda ɗayan zai ɗauka ya kyale wancan tarkacen banza ashe talaka yana da daraja amma a wajen Allah to bai kamata ya walakanta kansa ya bari talauci ya sashi sakon Allah ko ya sashi mummunar magana tsakaninsa da ubangiji soyayya ga Allah yake maka sai ta dawo wannan tsananin talauci ka gane yayi wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna la mujarrabe ku da sharri da alheri duk jarrabawa ne ka gane yayi wa nabluukum bish-sharri min al-khawfi wal-ju'i wa nabluukum min من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وده أظن كذا يا روح الله يجيك كذا كيها موليك كالقوة نم وتقيل الله أنا أولك نيد رحمة يجيك كذا ده يجيك ده تكين أطل جواز مستقدر shi daɗin ba iya duniya bane da alfahari da takamar to me amfanin wuya bayan bayan daɗi kamar da wani magiya cewa la marhaban bi sururin adabi darari ba na maraba da farin cikin da ya komo da cuta da na ci daɗi kuma a dalilin jin daɗin yanzu kuma na fara cikin wahala ni ba na maraba da irin wannan farin cikin ƙauluhu fatan shi wancan mutum da ya zo a hadisi da ya ce hariyun in kaɗa ba an yunka haɗin nan ko hariyun in kaɗa ba Allah yunka kalmar hariyu huwa bi fatihil ha'i ana rubuta shi da fatahar ha'un din nan haƙalani wa kasrul ra'i da kisrar ra wa tashdidu da'i da shaddar ya shine hariyu ai bi ma'ana haqiqun ya cancanta ai mun san haqiqun alayya Allah aqulu ala Allah a cikin alqur'ani ba to shine ma'anar haqiqun kamar ya cancanta ko ya wajaba duk ana cewa haqiqun wa qawlu fa da ce shafa'a ana rubuta shi bi fatihil fa'i da fata amfa kuma babu shadda na farkon wa in shafa'a an yi shafa'a wancan na gaban shine mai shadda amma wannan kawai fata arfa ne shafa'a ba shafi'a ba wannan hadisi yana nuna maka darajar talaka in dai musulmi ne ai shi ma abokin zaman manzo Allah cewa yayi haza rajulun min fuqara'il muslimin to shigarsa cikin musulman nan da kuma tare da talaucin shi ya bashi wannan darajar a gun manzo Allah ya zama rajulun min fuqara'il muslimin ba min fuqara'il munafiqina ba ba min fuqara'il kafirina ba yawa talaucin ya zama da musulunci to wannan shine daraja a wajen bawa fiye da wanda aka bashi kuɗi kuɗin ya sa shi girman kai shi kuɗin ba matsala ba ne da an kiyaye dokokinsa zai kai ka gaba da inda talakan ma yi yi mai musa hadisin zahaba ahalin jusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada talaka ne ba suka zo suka kawo ƙara domin yusalluna kama nusalli masu kuɗi suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi suna kaza kamar suna zuwa jihadi muna zuwa jihadi to amma wai ta sadaquna bi fadli amwali to inda suka tsere muna suna sadaka da ragowa dukiyarsu da ragowa fa in suka yi bukatun su suka samu rala fara duk sai su sadaka kaga wannan ana nuna maka masu kudin sahabbai ne ba masu kudin yanzu ba yanzu waye sai dai sadaka da ragowa dukiyarsa sai dai in ne in ne kokari ne da dan akuro kadan ya baka dan haukaci wanda baya kashe yunwa wanda masu kudin sahabbai kenan a ƙarshe dai ya aka yi maza Allah da to ba zan koya muku wani abu wanda in kuka je kuna yi ku ma za ku tsere musu in sun yi sadaka ku ba ku yi ba daga kun yi wannan abun to za ku riske su a wannan ladan sadakar da suka yi shi ne koya musu subhanallah to to sabbihuna Allah salatan wa salatin ko subhanallah walhamdulillah wala Allah din da ake bayan sallah ce ku je ku dinga yin wannan daga baya masu kudi suka ji labari ga abin da aka yi wa talakawa su ma suke yi talaka suka sake da suka taya sun layi sami'a ikwanu na ahlul tusuri bi ma fa'alna yan uwanmu masu kudin nan sun ji labarin abin da suke yi ba su ma yanzu suna yi to a ƙarshe maza ce zalika fadlullah yusihi man yasha wannan kudi da Allah ya ba su kuma ya hore musu kashe shi ta hanyar Allah wannan falala ce ta Allah da yake ba da ita ga wanda ya so to ashe ba kudin bane matsalar ka kiyaye haƙƙin dukiyar ka ba da zakka ka ba da haƙƙin makotaka ka ba da ka taimaka wa miskinai da mabukata shi ne wahala ba kowa ne zai iya wannan ba a cikin masu kuɗi kuma Allah ya ce wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal ma'ruf a cikin dukiyoyin masu kuɗin akwai haƙƙi ga mai bara da kuma wanda yake talaka shine al ma'ruf wa an abi sayyid al khudri radiyallahu anhu an annabi ya rawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce ihtajjatul jannatu wan nar aljanna ta yi jayayya da wuta aljannatu wan naru ihtajjat wuta da aljanna ne suke musu suna jayayya kowa yana cewa ya fi dan uwansa daraja maqalatin naru sai wuta ta ce hiya aljabbaruna wal mutakabbiruna aljabbaruna masu tsaurin kai azzaliman sarakuna wanda Allah ya ba mu labari wa khaba kullu jabbarin anid to jababira wannan su ne fa a ciki na fiya aljabbaruna wal mutakabbiruna da masu girman kai fiya su ne a ciki na kaga na ai ba ta ce wal fuqara'u ba aljabbaruna wal mutakabbiruna yawanci su ne fiya a ciki na wa qalat aljanna ita kuma aljanna tace fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum du'afa'un nasu launanan mutane mutane masu launi wa masakinum da muskinansu fiye su ne a cikina ke ki je ki ji da masu girman kanki da azzaluman sarakuna ni talakawan da ake renawa da muskinan da ba su da cin yau balai na gobe su ne yawancin abokanai na wanda za su zauna a cikina kaga wannan hadisi ma yana nuna daraja da falala ta du'afa'un nasu wa masakinihim yawancin yan aljanna talakawa ne faƙaballahu bainahuma sai Allah ya yanke hukunci tsakanin wuta da aljanna ce ku dakata ku daina musu annakil jannata ke aljanna rahamati ke rahama ta ce arhamu biki man asha ina jin kan wanda na so biki da ke arhamu man asha ina jin kan wanda na so biki da ke ke ma kina da amfani kina da darajar ki da nayi ki dan shi wa annakin nari ke kuma wuta azabi azaba ta ce ku azibu biki man asha ina azabtar da wanda na ga dama biki da ke walikilai kuma alayya mil'uhuma walikilai kuma ya tafi daga kowane ɗayan ku ke wuta da aljanna mil'uha cika ta alayya na wajibta shi a zaci al'adar kayan nauyi ne na yi alkawari kowannen ku sai na ba su abin da zai cika ta saboda haka ku daina alfahari a nan Allah bai fifita aljanna akan wuta ba bai fifita wuta akan aljanna ba dukkan ku ni na yi ku kuma kowace da dalilin da na yi ta kuma na yi alkawari kowace zan ba ta abin da take nema wuta zan cika ta la'amla anna jahannama min al-jannati wan nasi har ma za a tambaye ta yau mai kulu da jahannama halim talati za a ce jahannama Allah zai tambaye ta kin kin kin cika ne sai ka ce halimin mazidi akwai ƙari ne ana cewa ta cika tana cewa akwai ƙari ne ana tambaya tana tambaya manzo Allah ya ce sai Allah ya sa duka duki ikonta ya taka ta sannan ta ce ak ak sai an taka ta da kudura sannan ta haɗu abinda aka zuba ya zo iya wuyanta sannan ta yi kamar za ta faru to sannan sai ta daina cewa halmin mazid to an zuba kafiran an zuba duwatsu wa kudu hannaku wani jara duk an zuba tana cewa halmin mazid halmin mazid to sai kudura ta taka ta sannan za ta koshi Allah ya alƙawari wa likilai kuma alai zil'uha na wajibta wa zati na kowannen ku sai na cika ta rawahu muslimin wa annabi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace innahu la yati rajulun azimu sabil yawm al-qiyam innahu shi lamarin da yake la wallahi Allahu la bil qasim la wallahi ar-rajulul azim wani mutum mai girma a idan mutane as-sabil mai kiba ya'ti zai zo yawm al-qiyamah a ranar tashin al-qiyamah la yazunu inda Allah janaha ba'uba baya daidai da nauyin fuka-fukin sauro a wajen Allah. Darajarsa da za a auna darajarsa, da darajar fuka-fuki guda ɗaya ba duka guda ba janahi ne ba, janaha guda ɗaya na sauro a ɗola a tafin mizani, shi a ɗauko shi da darajar tasa da zuciyar tasa da mulkin nasa a ɗola shi a ɗaya tafin na mizani. Wallahi nauyinsa ba zai rinjaye nauyin fuka-fukin sauron. Su ne a duniya kuke ganin sa mai daraja, mai kuɗi, mai faɗa aji, mai mulki. amma a wajen Allah ko fuka cikin solonoyin sa bai kai ba muttafaqun alai to a shi da za ka dauko wani talaka da ake ganin sa a walakantar musulmi ne yin biyayya ga Allah in ka tsora shi akan sikeli to za ka sha mamaki rinjayen da zai wa anhu daga Abu Hurairah dai Allah imra'atan sauda'a akwai wata mata bakar fata ta ummu kana ta ummul masjida ta kasance tana share masallacin manzon Allah da ummu din nan bi ma'ana daga alqumamatu shara shi ne takarin ta tawa gumama gwanjan saudiya ba ta tawa gumama ba ai galgala da kafin da asali ba gaimu ba gumama ne suka cewa gumama a harshen to aka ce da ummu tana sharewa kenan da ummul masjida bakar fata ce mutuniyar habasha ba ta da aiki sai sharan masallacin manzo Allah za ta share shi safa ta share shi da yamma au ko kuma shaban saurayi ne amma dai ko ma saurayi ne bakar fata ne akwai shakku daga mai ruwaitar hadisin imra'atan ce sauda'a au ko kuma shaban ne saurayi ne namiji da yake shara masallacin faqadaha manzo Allah sai ya rasa ta bi ma'ana bai ganta ba kwana biyu in imra'atan din ce au ko kuma faqadahu sai ya rasa shi in shaban din ne duk dai shakku ne daga mai ruwaya aha fa faqada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallama sai ya rasa wannan mata ko wannan saurayi bi ma'ana aka kulli manzo Allah baya ganin fa sa'ala anha aw anu manzo Allah sai ya tambaya anha ga wannan matar mai shalan masallaci in matance aw anu ko kuma ga wannan saurayi mai shalan masallaci in namiji ne fa qalu sai aka ce mata ai wannan mutum ya mutu in mace ce aka ce matar ta mutu. Kala ce, a fala kuntum azantumuni bihi ko biha, yanzu ku wannan mata ta mutu ko wannan sauran ya mutu, ba za ku sanar da ni shi ba, ko ba za ku sanar da ni mutuwarsa ba. Azantumuni daga kira wato sanarwa ne, na kawo al'azanu kiran sallah sanarwa, al'ilamu bidukuli wakati sala, shi ne ma'anar al'azanu. Allah ma ya ce wa azamin min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mulki wa rasuluhu bi ma'ana azamin min Allah wa sanarwa daga Allah da manzon to wannan da yace afala kuntum azantumuni bihi yanzu ku ba za ku kasance kun sanar da ni mutuwar ba fa ka'annahum kai ka ce su sauran mutane da suka gaya manzon Allah saggaru amraha sun kaskanta lamarin wannan mata baiwa bakar fata ka san akwai harkar kabilanci ba balarabiya ba ce kuma miskiniya ce fakiriya ba ta da aiki sai sharan masallaci saggaru amraha kamar sun kaskanta al'amarinta au amrahu ko kuma al'amarinsa in namiji ne duk da yana tafiya da lamiri ko na mace ko na namiji saboda shakkun da aka samu a farko na imra'atan sauda au ko kuma shabbal din nan fa ka annahum saggaru amraha ko amrahu sai mutanen suka nuna kaman sun kaskanta lamarin wannan baiwa ne ko kuma wannan saurayi fa qala sai manzo Allah ta duni ala qabri ku nuna mun kabarin nasa in namiji ne ko kuma dulluni ala kabri ya ku nuna mun kabarin nasa fa dalluhu sai suka je maka mata suka nuna masa ga kabarin sa fa salla alaiha manzo Allah yayi salla alaiha a gare ta ko kuma alaihi ka sa a salima ina fata an gane saboda darajar da Allah ya yi mata ba a taba ganin manzo Allah dai ya ce akan kabari yayi sallar gawa ba sai akan wani bayan ka kuma ba a ƙala ganin ya sallaci kabari ba kabari dai an riga kuma karka manta ba ba haka kawai aka binne ba su da suka walakata lamarin sun je cikin dare suka ganganta ba su gaya wa kowa ba ma suka wanke shi ko suka wanke ta a daren suka sallace ta suka je suka binne kamar an jefar da kare ina fata an gane to manzo Allah ya ce ku nuna mun kabarinta aka bi aka nuna masa ya tsaya akan kabarin yayi sallar gawa kamar yadda yake sallatar gawa sun maƙala ta ce inna hadhihi al-qubura haƙiƙa waɗannan kaburbura naku ku mutanen Madina hadda nan sahabban da na kafirai da aka binne kafin musulunci mumlu'atun zulmatan tana cike da duhu ne ala ahliha ga mutanen da suka wuce a kaburbura muta kafin na zo ne wannan sallar a kabarin matan nan dukkan kaburburan da suke wannan makabata duk cike suke da zu wa inna Allah ta'ala amma hakika Allah ta'ala yunawwiruha lahum ya haskaka musu kaburbura bi salati alayhim a dalilin sallar da nayi musu sun ci alfarmar bai wanda suke walakanta a dalilin sallar da annabi yayi wa wannan matan dukkan kaburburan an cika su da haske kamar hasken ya yi na so daga kabarin wannan mata duk ya cika kaburburan yan uwansu da suka binne wanda da sun suna ga yan uwansu ne masu daraja laraba ko quraishawa ko lansaru ko makamantan haka su an musu jana'iza da sutura ta gata to gashi annabi ya ce duk kaburburan ma a cike suke da duhu sun ci alfarma wannan bai wata suke gani a walakance tunda da annabi bai zo ya mata sallah ba da ina yan uwansu za su samu haske a cikin kaburburan nasu wa inna Allah ta'ala yunawwiru halahum Allah yanzu yana haskaka musu wannan kaburburan bi salati ai bi sababi salati a dalilin sallah ta da nayi alaihim gare su muttafaqun alai qawluhu ta ummu din nan tana sharewa huwa bi fatihi ta ya Allah rubuta da fatahan ta ba tuqimmu ba ta ummu wa dammil qaf da ruwa kauye ruwa ai taknusu tana sharewa kansul baiti shine share gida والقمامة شنو القناصة شعلا إذا قمامة شنو تكارف كتوا قمامة لا شيء تكارف وبا وين مثلا نام نجوا تكارا وبا ما سلا ما ما كسوني تكاري وما نام تكارا أي زوا ما كان يكاون كنا القناصة شنو قمامة شعلا وأذن تبوني إذن نام بمد الهمزة أنا رجعي دمد والنا الهمزة با أز با أذن تبوني با أذن بالمدن لا بالهمزة ai a alamtumuni me yasa ba ku sanar da ni ba shine manar a fala kuntum azantumuni wa an dai daga shi abu huraira qala qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bisa abu huraira ne ko yake ko eh shine daga abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rubba ash'asa akbara da yawa mutum mai ya mutsatsan gashi ash'as kansa ya duddunkule ko ya ci kurkude ba kun ba wanki ba man gashi ba gyara shine ash'as da kai da ci kurkudewar gashi a gaba da mai kula-kula sauran jikinsa ya yi butu-butu ba kintsi ba gyara a zahiri madfu'in bil bil abwab abin tunkulewa a kofofin mutane in yazo ya kwankwasa koba aka buda kan shi sai a ture shi a mai da sakata a rufe koba saboda an gan shi da datti da ya mutsatsan gashi kinaya ta talauci da kaskanci da yawa irin wannan mutum ne ya tsatsan gashi mai kura a jikinsa wanda ake tunkuɗe shi a ƙofar a kofar gidaddacin mutane irin wannan lau aka sama alallahi da zai rantsuwa ga Allah la aghrahu da Allah ya kubutar da rantsuwarsa ba zai kafara ba irin dai wancan mutum na aka tsara masa siffa ba wai talaucin kadai ba jikinsa ma ba gyara ba kin kansa a yamutse ba kum ya tara su ba gashi ya dudunkule kamar mahaukaci ga jikinsa ya yi kura gutu-gutu ba wanka ba wanki duk kofar da ya zo ba za a bari ya shiga ba sai a kore shi to amma da zai yi rantsuwa da Allah da Allah ya kubutar da rantsuwarsa ba zai kafara to saboda haka wannan yana nuna maka karka walakanta mutum ko mahaukaci ka gani baka san irin baiwar da Allah ya masa baka san matsayinsa a gun Allah ballantana wanda yake da hankali kawai dan talaka ne ka dinga walakanta shi kana gaya masa bakar magana ko kana zalunta ka karka yadda da wannan za ka je ka taba wanda zai maka rantsuwa ka lalace da kai da zuriyar taka gaba daya lalacewa kuma ta duniya da lahira dole mutum ya kaffa kaffa da irin waɗannan bayi na Allah rawahu muslimu da labarin lokaci mun kusa wa an usamata ibnu zaid radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama kana annabi ya ce kuntu ala babil janna lokacin da na Isra'i da Mi'raji na je na tsaya a kofar aljanna fa kana ammatu man dakhalaha almasakin sai na ga cewa mafi yawan wanda suka shige da su ne almasakin na miskinai amma anan bi ma'ana aksar ka gane ai ba ba wai gamewa bane ammatu man dakhalaha yawancin wanda suka shige ta almasakin na miskinai ne wa zahabul jaddi ko da mabota wahala ko kuma aljaddi kokari shine dai wahala wanda suka cikin tsanani ba muna karantawa ba a cikin alkunutu ne karshen kalmar nan birke biri da inna azabaka bayan inna azabaka yawa wani kafu azabakan ne jidda eh da wannan jidda ne wannan kuma aljaddi ya ya kama da kaka ba eh aljaddi kokari amma yana nufin wahala wanda kuma aljiddu tsanani wa nakafu azabaka min al azabar aljidda mai tsanani yau kuma aljaddi yana nuna wahala wanda suke cikin wahala a rayuwar duniya mahagudur wanda aka tsare su ko a fursuna ko a wani guri aka hana su yawatawa ko kuma bukatunsu na duniya sun tsare su ba su da inda za su biya wannan bukatu na su gaira an ashaban nari sai dai kuma cewa yan wuta kad umira bihim ila nari an umarce su je wuta wa qumtu ala babin nari sai na je na tsaya a kofar wuta in ga su waye za su zo su shiga fa idan yayin nan ammatu man dakalaha an-nisa sai naga mafi yawa wanda suka shiga wutan nan mata ne mutafaqun alai a wata waya sai wata wata ta kawo Allah lima ya rasulullahi sai ne yasa aka ce mata ne suka fi yawa a wuta sai ce ya kafurna ashira suna gutulcewa zaman aure yawancin mata wannan wata ta zauna a gidan mijin ma fa yace zaka mata alheri la la da yanka ba ta mata kai ta ce ma ra'aitu khairan minka qattu ban taba ganin alheri a wajenka ba kamar ta ce me ka taba tsina namu baka taba mun komai ba ka zo abu dai mai sauki a wajen mata alhali kuma sun zauna shekara ɗaya shekara biyu sun yi hayayyafa wai duk bai taba mata komai yake musamman yace zai kawo kishiya to irin maganganun da za a faɗa ba kaɗan bane to manzo Allah ce yawanci wannan kalmomin shi yake kai mata wuta wannan wanda suke gidan mutum ma kenan to da wanda kuma suka ƙi yin aure saboda sharholiyar duniya su kuma ba saboda haka ce yawan yawan wanda suka shiga wuta an nisa a mata ne muttafaqun alaihi wa jaddu dinnan bi fatih jimi shine alhaz wal kina kaji shine ashabul jaddi wanda suke da rago wal kina da wadata wa qawluhu fa da yace mahbusuna an tsare su ai lam yudan lahum ba'du ba musu izini ba fi kulli jannat a cikin shiga aljanna wato wancan kaulin da yace maka wa ashabul jannati ma abota wadata qumtu ala babil jannati ba na ji a kofar aljanna fa kana amatu min da qara al masaki yawanci wanda suka shige su a lokacin da farko su ne miskinai ashabul jannati su ma abota dukiya masu kuɗi kenan mahabusu na an tsare su saboda ana hisabi wannan hisabin shi shi ne ya rike su shi shi in ku talaka ya zo da ladansa da zunubinsa an auna ladansa ya riga ya zunubi ya wuce aljanna ba shi kenan ba to shi ne kudi ya zo da dukiya yawa lissafi ya zo da fayin fayin na kamfani kaza da gona kaza da tumakai kaza da awakai kaza da rumfunan kasuwa da dukiya kaza a guri kaza a guri kaza kowanne kuma sai an yi mata hisabi sisi da sisi yaya ka same ka sai ina ka kashe ta ina haƙƙin leburori ina haƙƙin yan dako ina haƙƙin makota ina haƙƙin zumunci to masu kuɗi a wani lokaci an tsare su saboda hisabi gaira an asaban nari sai dai su yan wuta ga durihin ilan nari qad ujira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza qamatu man dakala an-nisa to sai malaka wal jiddu bi fatih al-jim al-hazz wal gina masu rabo a duniya da wadata su an tsare su a lokacin ana musu hisabi وقوله محبوسون أي لم يبذل لهم بعد ألوك تشم بأبوس إذني بسيد كل جنة أتكين شقاء الجنة سيان غما يساجي وان يسامو يتألك يا تألك وان كما تألك وتنا دوا هلا وان لوك الحمد لله الحمد لله أبو لم تقرأ